albani yace ya yarda da shi an yarda abinda yace ba a yarda da shi ba to ba a yarda ba kuma a ga girman qur'anin a ga girman madauka qur'ani a ga girman waɗanda suke mahaddata qur'ani da masu wa qur'ani hidima domin rena su so da yawa ba abinda yake jawowa illa rena qur'ani rena qur'ani ne yake jawo ake rena su amma wanda duk ya san girman qur'ani ai zai ga girman waɗanda suke dauke da qur'ani Allah ya faɗa cewa ba wanda yake gada wa littafin nan ba wanda yake hore wa sanin wannan littafi mai girma qur'ani sai waɗanda yake ya zaba ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عباد من عبادنا shi yasa duk wanda kaga an hore masa qur'ani ai lalle ya samu wani zaɓi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko aka hore masa tsayawa yin hidima ga Qur'ani to ya samu wani zabi ne daga wajen Allah shi yasa me yayi haƙƙin ka in ka yi imani da Qur'ani ka girmama shi ka ga matsayinsa ka ga ɗaukakan matsayinsa manzo Allah yana faɗa wani hadisi wanda aka baiwa Qur'ani amma zama yana hange hange yana hangen cewa akwai wani abu wanda yake yafi daga Qur'ani to haƙiƙa ya wulakanta mai girma ya ɗaukaka abin da yake koma baya to wal kitab allazi anzala min qablu ku ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar kafin saukar da Qur'ani ala rusuli bisa manzanni bi ma'anar kutubi nan ko da yake an kawo shi mufradi ana nufin jami'i shi yasa al din ta jikin alkitabi ta jinsi ce ita ko waccan ta alkitabi na farko to wannan al din ahadiyya ce nan an samu al ahadiyya an samu al jinsiyya a aya daya wa duk baki ɗaya littattafan da Allah ya saukar wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il to shi qira'a da mafassir ya tafi akai wal kitabi allazi unzila unzila can ma allazi nuzila ala rasulih wata qira'a kuwa wal kitabi allazi nazzala ala rasulih ya zama bil bina'i lil fa'il kenan fil fi'lain wal kitabi allazi anzala min qablu wa man yafur billahi duk wanda yake ya kafirce da Allah wa mala'ikati ko ya kafirce da mala'iku aw bi shay'in min zalika ko ya kafirce da wani abu daga wannan bi an ankara sifatan ta fuskar yi musu wata sifa min sifatin lahi daga sufin Allah ko ya faɗi bakar magana ga mala'iku yana daga irin wannan yadda akan samu a cewa ya cika murtuke fuska kamar munkar da na kiro to irin wannan kamata ya a kauracewa irin wannan ba daidai bane zai iya bayuwa zuwa mummunan matsayi ya iya bayarwa zuwa mummunan matsayi to ko aw an karanta kutubar samawiyata ko ya musu littattafan da aka saukar daga sama ko ya zagi manzannin Allah ko ya musu manzancin su biliyomi lahir ko ya ki gaskatawa da ranar lahira to kafircewa da ɗaya daga waɗannan abubuwan da aka ambata ya isa a wajen a ce ya cancanci duk wannan narkon da za a faɗa a kansa. domin ba da gaskiya da kowane ɗaya daga cikin wayannan da aka ambata asali ne daga asalan addini asali shi shike ne babba daga shikashikan addini wanda duk ya kafirce da Allah ko mala'ikunsa ko littattafansa ko manzanninsa ko ya kafirce da ranar lahira fakar ranar lalan ba'ida hakika wannan ya bace bacewa wadda take mai nisan tashi anil haƙƙi daga gaskiya إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن الذين آمنوا حقيقة وندسك إيماني بموسى سن إيماني دا نبو موسى وكانوا ظالمين sun kafirce da bautar dan maraki sun ma'amanu sannan daga ba suka dawo suka tuba walan ma suka dafi a daimar a wannan humkarar lo kalu ba da hubanda sun wato sun kafirce din da bautar dan marakin suka dawo suka yi imani sun makafaru sannan kuma daga baya da aka aiko annabi isa suka kafirce da shi suka ringa dangana shi ma zuwa wani matsayi mummuna sun mazadu kufran sannan suka kara kafirce bi muhammad wajen da aka haifu annabi sallallahu alaihi wasallam to lam yakun illahu li ghafira lahu wanda suke a wannan matsayin su tabbata bayan da za a yi a ce Allah ya gafarta musu ma kamu alaihi abinda suka zauna a kansa na daga kafirci bayan da za a yi Allah ya gafarta musu wannan kafircin ko kuma kamu alaihi matukar zaman su bisa kafirci matukar zaman su a bisa kafircin amma an sun tuba sun dawo shikenan wannan sai Allah ya karbi tuban su tunda Allah ya faɗa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ce ne da wanda suke kafirai matukar za su bar kafircin to Allah zai gafarta musu duk abin da duk da suke a baya wanda san da suke cikin kafirci to wala da hadiya sabila ubangiji bayan da za a yi ya shiryar da su wato tsari da riƙan yin alhaƙi ta farki zuwa gaskiya bayan da za a ubangiji ya shiryar da su ta farki zuwa gaskiya bashirul munafiqina bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sanar da munafikai a habiril munafiqina ka sanar da munafikai wato nan inda za a ce a habir ne sai aka kawo bashir shi yasa isti'ara ce ta hakumiyya isti'ara ce ta hakumiyya ta gatse wato asali wasu mahu bisharata an kira shi yin albishir ta hakuma don yin gatse gare su ta hakuma biyan don gatse gare su wai sharata don nuni ila anna wa'idahum bil azabi cewa narkon da aka yi musu da azaba la halu bayan da za a yi saba kama yadda alkawarin da aka wa mumini da alheri wato kama anna wa'adal mumini wa'adal mumini alkawarin da aka wa mumini bil hari da alheri la ya halifu bayan da za a yi saba Allah ba ya saba alkawarinsa wa'adallah la yuhlifu Allah wa'ada to wafil kalamin siyaratu tabaiyya to akwai siyara tabaiyya a wannan magana hasu shubiyatu nizaratu bi bisharati inda aka kamanta gargaɗe da albishir sunan mushabbahu bihi ga mushabbahu aka ce bashir shi yasa isti'arar tasrihiyya ce kenan tunda an ambaci mushabbahu bihi an shafe mushabbahu shi yasa isti'arar ta zama tasrihiyya wa shuka min al-bisharati bashir bi ma'ana anzir daga bisharatu mazdarin aka tsago bashir da bi ma'ana anzir ana nufin anzir shi yasa ta nan kuma ta zamo tabaqiyya isti'ara matakar an ambaci mushabbahu bihi a ciki to ta zama tasrihiyya in ko an shafe mushabbahu aka yi nuni zuwa gare shi da wani abu daga lazumansa to sai a ce makaniya ce ko isti'aratu bil kinayati kuma idan isti'ara ta zamo a suna ne wanda ba mushtaqi ba to wannan sai a ce isti'ara ce asaliya amma idan ta zamo a mushtaqi ne suna ne mushtaqi ko a fi'ili ma kama anan to sai a ce ko a harafi to sai a ce isti'ara ce tabaiya wal jami'u jami'in at-ta'assur fi kulli samun ta'assuri a cikin kowanne yanzu wanda aka albishir ba za a ga albishir din ya shige shi ba ya kama shi to ai haka ma kuma wanda aka wa gargade shi ma dai gargadin yana kama shi za a je ya kama shi la'anna man sari alhabarar rara domin duk wanda ya ji labari mai cutarwa to ta asara bihi zai ta'assure da shi wanda ya ji labari mai farantawa kuwa zai ta'assure da shi zai shi kuma abin zai kama jikinsa za a ga ya kama ya shiga zuciyarsa har a ga alamun a jikinsa kai albish kai ba da labari ga munafikai wa humul ladzina yusirruna al-kufra su ne wanda suke boye kafirci wa yusirruna al-islam amma suke bayyana musulunci wani fago munafinci ya kaskashe biyu akwai munafinci na aiwatarwa akwai kuma munafinci na kudiri na aiwatarwa shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuwa gare shi cewa alamar munafiki uku ne na farko sanda duk zai faɗi magana ƙarya zai wanda yake da haka ya zo da munafinci na aiki na aiwatarwa idan kuma ya alkawari sabawa zai in an bashi amana ha'inci zai to wanda yake da ukun nan gaba daya to ya zama munafiki tsantsa idan kuma yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ukun nan to zai zama ya ɗau wata ɗabi'a daga ɗabi'un munafinci sai fa in ya bari sai fa in ya bari to wannan munafinci kenan a aikace munafinci kenan a aikace munafinci ko na kudure shine bayyana musulunci da ɓoye kafirci mutum ya bayyana musulunci dan a ringa ɗaukar musulmi ne alhali shi a zuciyarsa kafiri ne to wannan nifaki kenan itikadi ka ba wato munafukai labari da cewa akwai azaba mai tsananin raɗaɗi da take jiransu ko azabun nari shine azabar wuta suwaye munafikan allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izzata fa inna al-'izzata lillahi jami'a allazina sune wannan badal munafiqina wa'anda suke ruban kafirai a matsayin masoya ba a maimakon su rike mummune a matsayin masoya wanda ya fifita kafiri akan mummune to wannan alama ce ta cewa shi kan munafiki ne lima ta wahanu na fi saboda abinda suke hange suke zato a cikin kafiran min alquwwati daga karfi shi yasa suke rukun su asaban abokai walu na da suke jibinta su wa yasta'izuna bihim suke nuna buwaya da su dan suna dauka cewa kafirai su ne suke da hannu maɗaukaki su ne suke da ƙarfi su suke da wadata su suke da komai na duniya cewa musulunci sai ya hudamu nan gaba ma za a yi maganinsa za a rusa shi saboda karancin wanda suke binsa to wanda saboda haka ne su suke jibinta kafira ba kuma sanda munafinci ya fi zuwa irin yanzu da za a sami shugabanni masu da'awar musulunci yau su ne masu ja muku ayoyi na qur'ani amma gobe kuma su ne haɗa kai da kafirai su haɗa kai da kafirai akan a cuci musulmi a cuci musulunci ya zama kenan sun kai inda suka kai a munafunci sukan bayyana musuluncin don suna shugabanni na musulmi bayan da za a yi tun da al'ummar musulmi dai sun zaɓa wa kansu musulunci to bayan da za su yi da su zuwa za su iya fitowa su nuna ai ba ruwansu da musuluncin ba don kan matsayinsu a wajen al'umma ya faɗi to amma me ya rage musu shine munafinci su ta munafinci a hakika zuciyar tasu ba imanin ba ne zuciyar tasu ba imani ba ne a ya haifta guna inda hul izza yanzu suna neman ɗaukaka ne a wajen kafiran nan yar lubuna suna neman ɗaukaka ne a wajen su su babu inkari ai ko bai dace ba a ce sun je wajen kafiri don neman ɗaukaka ai laji duna ha inda ba da za a samu wata ɗaukaka a wajen kafiran nan shi kansa kafiri me yake da icci na ɗaukaka fa innal izzata domin ɗaukaka gaba ɗaya lillahi jami'a ta Allah ce ga shi kadai gaba ɗayanta buwaya ta Allah ce fi duniya wa lahira ta duniya da lahira wala yanaluha ba wanda zai samu illa auliya'uhu sai wanda suke mummunai majibinta lamarin Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamuna shi Ibrahim yake faɗa wa qalla ibad aidil gawa yasbur hatab bi janibi man lam yusana bil madafi ولله عز بعده لرسوله وللمؤمنين المقتفين لشاري sai da duk irin yadda hali ya kai da ɓaci irin yadda aka ga musulmi kamar sun dawo kaskantattu ba komai ba a rayuwa to ai matukar dai suka rike imanin to suna tare da ubangiji wanda yake azizu wanda gaba ɗaya izzata su ce man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'a amma izzan nan tasa ya ba annabinsa walillahi izzatu wa rasulihi ya ba ma kuma ga mummune walil mu'minin sai yasa mummune a kowane hali sai sun komo su ne madaukaka matukar da suka riko da imani abinda ake bukata daga gare su su tsaya su jajirce hakikanin jajircewa a wajen riko da imani matukar suka yi haka to shikenan a kusa za su ga daukaka za su ga buwaya su fi karfin a ce wani ya ringa taba su yanda ya ga dama babban abin da ake nema duk abin da aka samu ibtila'i ne nama Allah ya faɗa cewa dan kun ce ku mumune ne ba fa za a kyale ku ba sai an fito da ku fili an ga suwaye mumunan na hakika an amma siftu an tutura ku walamma alamillahu allazina جاءوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون yasa da abin da musulmi suke gani wani ibtila'i ne dan ai tamhisin su a fidda waɗanda suke musulmin na hakika wanda su duk wani abu da ya same su ba za su juya wa musuluncin baya ba a fidda kuma waɗanda su daman musuluncin a baki ne وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولي علم المؤمنين ولي علم الذين نافقوا yasa koyaushe yanzu kuma ana cikin kamar yau multika iljam'ani ne ana cikin ranar haduwar musulmi da kafiri ko yau kullun yanzu kafirai din rawa musulunci suke kullun yanzu kafirai din rawa musulunci suke ta fuskoki daban-daban wani wakacin a fili wani wakacin a boye wani wakacin ta fuskan makirce makirce iri daban-daban yasa ana cikin yawmal tiqa'il jam'an ranar jam'ai ranar gamuwar kafirai da musulmi to waƙan nazzala وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم wato an karanta da fuska biyu akwai kannan zala alaikum hakika Allah ya sauka gare ku bil bina ilil fa'il kenan akwai kuma kannan zala alaikum kamar qira'an bil bina ilil maf'ul kenan an saukar gare ku fil kitabi ya ayyuhal mu'minun ya kun mu ne an riga an faɗa muku a qur'ani wallazi nuzila abinda aka saukar din ko huwa qawluhu ta'ala shine fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa idza ra'aita allazina yakhuruna fi ayatina fa'rid anhum mata yakhuru fi hadithin ghairi lokacin duk da kaga masu wargi a cikin ayoyin Allah to ba kai ba sauraron ka kau da kai daga gare su sai sun koma wata magana daban wa hadha nazala bi makkata wannan ayar ko nuzila an saukar da ita ne a makka lanar mishi domin kafirai sun kasance suna kotsawa cikin qur'ani suna yin izgili da qur'ani yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina sai yahudawa suka zamo suna aikatawa irin yadda mushrikai suke munafikai sun kasance sukan zauna wajen yahudawan suna jin kutsa wannan daga yahudawan su ma su ringa bin su suna izgile sai ubangiji ya hana mummunai daga hada zama da su ko zama tare da su an saukar gare ku a cikin littafi fi suratul qur'ani qur'ani fi suratul an'am a cikin suratul an'am an wato muhaffafatun wasu muha mahzufu ai annahu lamarin da sha'anin idza sami'tumu ayatillah idan kuka je wato ayoyi na Allah alƙur'ana kuka ji ƙur'ani yukfaru biha ana kafircewa da ita wa yustahza'u biha ana yin izgili da ita ko dai ana kafircewa da ita ba tare da izgili ba kamar yadda mushrikai da yahudawa suka yi ko kuma tare da izgilin irin yadda munafukai suke to fala taqudu ma'ahu ba ko ba cewa za ku zauna tare da su ayil kafirina ai tare da kafiran nan wal mustazina da masu izgilin munafukan nan hatta ya horo fi hadisin gairi sai sun bar wannan abin da suke kai sun koma wata magana daban to sannan ku a iya zama da su amma matukar suna irin wannan magana to ba ku ba zama da su innakum idan mislum hakika ko kun zama kamar su in dai kuka ce za ku zauna tare da su kun zama daidai da su fil ismi a wajen zunubi ai musharikuna lahu ai kun yi tarayya da su fil ismi a zunubi qala ba'ruhum sashin malamai yace wasa ma aka sun an sama'il qabihi ka saunin lisani anin nurgi bi fa innaka inda sama'il qabihi sharikul liqa'ilihi fantabi wasa ma aka sun ka kare kunnanka daga jin magana duk da bata dace ba magana wadda take mummuna irin yadda zaka kare harshenka daga ka faɗe shi hakika kai idan ka ji maganar da take mummuna ka yi tarayya da wanda ya faɗi magana shi yasa ya kamata ka faɗa ka kan ka ɗauka ai shi faɗa ne shi ne mai laifi shi mai faɗa shi ne mai laifi kai ma da kake ji mai laifin ne kai ma da kake jin kake sauraron to ka zama mai laifi inna Allah hakika ubangiji wato farrari bil kufri wanda duk ya yadda da kafirci kafiru ya zama kafiri wannan ne yake cewa malamai suke cewa da musulmi wani kafiri zai zo wajensa ya ce ina so zan musulunta yanzu shi musulun sai ce ato bara dai sai an jima ka musulunta to sai ce shi din ya kafirta dan kamar ya dan masa ya ci gaba da zama bisa kafirci bayan ko shi ya nuna masa cewa a'a ya bar kafircin yana son ya musulunta warrari bil muharrami wanda ya da abin da yake Allah ya haramta asin to shi ma mai saban Allah ne kamar mai aikata wannan abin da Allah ya haramta din ne wa bil jumlati a gaba daya a iya cewa fajalisu da'i misluhu wanda yake hada zama da mai bin Allah to kamar mai bin Allah ne yanzu ka zauna da masu ambatan Allah ko ba ambatan Allah kake ba sai ka samu albarkar zaman da kai tare da su shi yasa a humul qaumu la yashka bihim dalisu inda yake zuwa hadisi ingantacce hadisi gurfi mala'ikun sun tadda masu amatan Allah suna rubuta su Allah suka koma wajen Allah Allah ya ce ku ce ku tabbatar su wa'annan na gafarta musu na yi musu kaza ne musu kaza wani a cikin mala'ikun zai farar ya ce ya ubangiji akwai wani fa shi zuwa ya kawai ya zauna ba tafiyarsa ɗaya da su ba sai ubangiji ya ce a'a shi din ma ku haɗa hashe domin wa'annan mutane masu ambatan Allah bayi ne maɗaukaka sun isa a kira su abokan zama na hakika domin ko duk wanda ya zauna tare da su to bayan da za a yi ya tare duk wanda ya zauna tare da su bayan da za a yi ya tare ya hakika ubangiji jami'ul munafiqina mai hada munafikai ne mai tara munafikai ne wal kafirin da kafirai fi jahannama a wutar jahannam jami'an dukkanin su dukkanin su za a mai da su ga wuta kama sama fi duniya irin yadda suka tara nan duniya alal kufri bisa kafirci wal istihza'i da yin izgili to a lahira za a tara su a wuta yadda nan su yawa mummunai izgili to a ranar lahira mummunan ne za su yi musu izgili inna lazina ajramu kanu min lazina amanu yarhaqun وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم هاتفا فلما الذين آمنوا من الكفار يرهقون الرائك ينزلون to Allah zai haɗa kafiran nan da munafukai a cikin wutar jahannam kuma nan gaba za a faɗa mana cewa wutar da ake bayarwa ga munafukai ita ce kasan kasan wuta wadda tafi tsananin azaba saboda laifinsu ya fi muni fiye da laifin kowa الذين الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم وانا الذين تم بدلوا بدلين دقى الذين دقى باتا واتو الذين يتهزون الكافرين سواء منافقين su ne wanda koyaushe sauraro suke su ga musiba ta afkan muku Allah Allah suke su ga abin da ba a so abin ƙi ya saukar musulmi bayan kana lakum fatu Allah ya kaddara ku ne kuka samu nasara da farin kuka yi nasara akan abokan gaba wa ganima kuka samu ganima yadda min Allah daga wajen Allah Allah ya kaddara ku ne za ku yi nasara akan kafirai ku ne za ku samu ganima qalu sai munafikan nan su ringa cewa lakum da ku a lam nakum ma'akum yanzu mu ba tare muke da ku ba fiddini addini wal jihadi da yakin faɗuna min ganimati shi yasa abinda muke so faɗuna ku ba mu daga ganima wato wannan fi'ili amri ne daga ada yudi wa in kana al-kafirin nasibun idan ku Allah ya kaddara kafirai ne suke nasara min zafari alaikum suka samu rinjaye akan ku qalu sai ce lahum ga kafiran alam nastahwiz alaikum ashe ba mu samu damar a ce min yaƙe ku ba ba mu sami damar a ce min yaƙe ku ba wani ƙadir ala a hazikum ba mu sami ikon mu kama ku ba wakatulukum mu kashe ku fa alƙaina alaikum amma muka wanzar da ku muka ƙyale ku wato fa'aduna shi yasa ku bani wa alamnam na'akum min almu'minina ashe ba mu ne muka kare ku ba daga mummune an yasaru bikum kada mummunan su yi nasara a kanku bita hazilihim da muka ki taimaka musu muka tabar da su wa murasalatukum muka ringa aiko muku bi ahbarihim da labaran da munafiqan an musulmin nan suke kai falana alaikum minnatu shi yasa lalle ku tabbata mun taimaka muku mun yi muku baiwa fa'aduna nasibana min ad-dunya wai sai ku ba mu rabon mu na duniya fam la hazza lahum su ba sa tunanin komai gayar ahazil mali in ba rikon dukiya ba ko yaushe dai ina za su samu da mu ne suka nasara sai su zo wajen su da dadin baki ai mu na ku ne mu ma mu ne eh ku ba mu man a cikin ganima in kuma kafiran ne sai su je wajen su ai mu na ku ne mu ne muka tsaya tsayin daka har kuka yi wannan nasara mu ne muka aiko muku labaran da mummune suke ciki Allah ya kun bayyana kuma mal kiyama ubangiji shi zai hukunci tsakaninku da munafukan nan ranar alkiyama munafukan nan bannasu ta kai inda ta kai shi yasa Allah kadai shi zai hukunci tsakaninku da su ranar alkiyama bi an yudkhilakum aljannata ya shigar da ku aljanna wa yudkhilakum nar su kuma ya shigar da su wuta walan yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila ubangiji ba zai taba ba da dama ba ga kafirai akan mummunai da riga ba zai ba su tafarki bai bilin su isali yadda zai zama sun tumɓuke musulmin gaba ɗaya ba za ta yi a ce sun tumɓuke musulmi gaba ɗaya ba ta yi si nasara wani bangare na nasara akan wasu daga cikin musulmi amma su a gaba ɗaya me ya burin su a duk kafiri burin sa ba shine ya ga a duniya gaba ɗaya a doron ƙasa ba sauran musulmi ba sauran musulmi to wannan ba za su taɓa samun haka ba idan da so samu ne su haka suke so to amma kuma haka din ba za ta samu ba Allah ba zai taɓa ɗora su akan mu ne a ce har sun tumɓike su ba ma'ana zalika abinda ake nufi da wannan annal kuffara kafirai la tasluna almu'minina ba za su iya tumbike mu'minai ba wai da ba adam za a iya bada amsa ma anan da cewa lan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala almu'minina sabila ana nufin ranar alkiyama kafirai ba za su iya zuwa wajen musu ce suna neman biya su wani haƙƙi bi nasu ba ranar alkiyama ko ko abin da ake nufi sabilan sabilan din ta fuskar shari'a domin shari'ar musulunci mai bayyana ce haɗi zuwa ranar alkiyama yana daga wannan ɗaukaka shari'ar musulunci cewa kafiri ba ya gada musulmi duk malaman musulunci sun gama akan wannan a aka sun haka ne aka samu saɓani akwai wanda suka ce shi musulmi tunda shi ne madaukaki ya iya gadon kafiri haka nan kafiri bai da dama ya mallaki bawa musulmi haka nan kuma ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri yadda yake a masabar malikawa da shafi'awa ko da yake hanafiyawa su suka ce idan kafirin wanda yake zaune cikin musulmi ne da alkawari to wani musulmi ya kashe shi da gangan to sai a kashe musulman to innal munafiqina wakasin yayi to ko aka aka sunan ayar
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا حقيقة منافقين gani suke wai su za su iya yaudarar Allah bin tsarin hilafa ma abdalu yadda suke bayyana sabanin abin da suke boyewa min al-kufr daga kafirci yarfa'u anhum ahkamahu dunyawiyya dan su ije wa kawunan su hukunce hukuncen kafirci na nan duniya wa huwa hadu ubangiji zai musu sakayya musu wannan abin da suke mujazihim zai musu sakayya ala hidaihim musa yaudara su fahimtar huna fi duniya su kunyata tun a nan duniya bi idla illahi nabiyahu ala ma abdaru ta fuskar kun karo Allah annabin sa musu abin da suke boyewa wa yu'aqabu na filayla su yi musu azaba a lahira aiwatar huna filayla ta'ala cikin ya tama a lahira kuma limaruya saboda abin da aka ruwaito cewa a ranar alkiyama lokacin da kafirai za su ware daga mummune wannan al'umma za ta wanzu alhali akwai wanda suke munafukai a cikinta ubangiji ya tajali gare su mummune su faɗi suna masu sujjada munafukai kuwa sai bayan su ya koma gaba ɗaya ba za ta iya ba zai lankwasu ba ba za su iya sujjada ba shine ya bai shafa an sake wa yud'auna ila sujudi fala yastadi'una an ruwaito cewa su munafukai za a ba su haske bisa su daɗe irin yadda ake ba mummune su mummune wato su wuce da hasken su yudfau nuru sannan a fice hasken munafukai hasken mummune ya dore ya wanzu sai su ringa kira mummune kai ku tsaya mu dausana daga hasken ku to sai amsa musu da cewa irji'u wara'akum hal tamisu nura ku koma baya a nan ake samu hasken ba a nan ba shi ne abin nufi da faɗin ubangiji ranar da munafikai za su ce da munafikai maza da mata za su ce da wanda suke mummune su ce su saurara mana mu samu mu dosano daga hasken ku za a ce da su koma baya da baya wai za kamo ila salati duk sanda suka miƙe zuwa ga sallah ma'al mu'minin tare da mummune kamu za su miƙe ne kusala suna masu nauyi masu kasala mata sake da masu jin nauyin sallah ba kamar mumuni ba shi mumuni sallah a wajensa abu ne mai daɗi gamuwa ce ga da Allah yi masa izini ne ya shiga fadar Allah yura'unan nasa sune mutane da yabi salatim da sallar su wa amana abinda ake nufi annabi yafsuduna bi salatim min najati min annabi ba sabi su manufarsu da sallar da suke yi su samu tsira daga wajen annabi da sabon ka a taba su wala zkuruna Allah ba sa ambatan Allah illa qalila sai ko ambato kadan riya'an sai dan riya muzawzabina
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين أهلا كسن جوز ما سكيكا ومتعرض masa amince farki ilal huda zuwa shari'a ba da ku gare shi sai zama gaba daya ya rasa hanya ta shari'a Allah kiyaye mu Allah ya dama da da mu bisa shari'a ya mu da zoyya mu gaba daya akwai tambaya to
إن المنافقين يخفون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا قال الله وبنجي سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن دسك ممنه ya duk wanda yake mumuni ga kira daga wajen Allah akan me ake kira la ta ce kafirina ba daidai bane ku mummune ku ce za ku riƙe kafirai auliya su zamo su ne masoyan ku min donil mumine ku kyale mummune ga mumuni dan uwanka wanda kun yi tarayya da shi a imani wanda ake faɗa cewa mumuni dangane da dan uwansa mumuni kamar jiki ɗaya ne abinda duk ya taba wannan ya taba wannan amma a ce ka riƙe kafiri wanda shi an faɗi matsayinka a wajensa ko yaushe ba abin da yake fata illa iyaka a ce ka bata kullum Allah Allah yake ya ga ka bata to kuma a ce za ka riƙi wannan a matsayin masoyi ka kyale dan uwanka mummuni haka yayi daidai ai bai daidai ba shi yasa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda suke mummune la tatahizul kafirin kakfurki kafirai auliya a zama masoya gare ku min dunil ke muminina ku kyale mummune ku zama ba da su kuke abota ba kama fa'alal munafiquna kamar irin yadda munafiqai suka aikata fa yatarattabu ala zalikal wa'idul azim nan ko mai girma ya jerantu bisa wannan in kun yi haka to ku tabbata yadda aka faɗa a surar da ta kare sura waccan suratu ayal imran ولا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء wanda duk ya haka to ba ruwan Allah da shi wanda duk ya dau kafiri a matsayin shine nasa shine masoyinsa da shi zai hada kai to ya tabbata ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da shi ya lazina amanu la tatazu bi dan min dun kula lurakum khabala wa tuma alitum kai mummune ba daidai ba ne ku riƙi asiri ku riƙi abokan asiri ba cikin yan uwanku mummune ba ku zai za ku ɗauki kafirai a matsayin su ne abokan asirinku kafiran da yake koyaushe Allah Allah suke su ga lamarinku gaba ɗaya ya ɓaci waddu ma anitu ba abin da suke bore illa abin da zai wahal da ku koyaushe burin su ku haɗa cikin wahala to ai bai dace ba a ce kun rike su a matsayin masoya fazaru zaliku kiyaye wannan a turiduna an tajallu lillahi alaikum sulana mubina yanzu kuna nufi ne ba da dama ga Ubangiji in walatin ta fuskar jibinta da su ku ba shi dama wadda take a fili burhanan bayyana buja mabayyaniya ala nifaqikum musa munafincin ku cewa ku munafikai ne shi yasa za ku rike kafirai a matsayin masoya ba mumune ba ma'ana kenan ashe duk wanda ya rike kafiri a matsayin masoyinsa wanda zai hada da kai da shi ba ya kyale mummuni to wannan alama ce ta cewa shi kan munafiki ne imanin da yake faɗa da baki ne yake faɗa amma ba imanin a zuciyarsa to إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين حقيقة وإن سك منافقين حقيقة منافقين في الدرك الأسفل سنة رفي na kasan kasa makanin asfal waje wanda yake shine kasan kasa minan nari a wuta wa huwa qa'ruha shine karshen zurfinta li'annaha sab'u dagagati dan an ce ita wuta rufa-rufa ne har guda bakwai al'uliya rufi na sama li usatil mu'minina ke tabbata ga masu saban Allah a cikin mu'mini wa tusamma jahannama ana kiran wannan rufin jahannam wasaniya rufi na biyu ita ake kira laza ita ko ta tabbata ga nasara ta uku rufe na uku ita ce ake kira hudama ita ko ta yahudawa ce rufe na hudu ita ce rufin sa'ir ta tabbata ga sabi'awa ta biyar rufe na biyar shine rufin sakaro rufin da ake sa maguzawa a cikin ta shida ita ce jahim ita ko nan ake sa mushrikai ta bakwai ita ce hawiya ita ko ta tabbata ga munafikai da munafikai da fir'auna da kuma rindinarsa don ubangiji ya faɗa wa yau mata kumul sa'atu adhilu ala fir'auna shaddal azab ku shigar da iyalin fir'auna da shi kansa ku shigar da su mafi tsananin azaba wannan ta ji da lahum nasira ba za ka samu mai taimaka musu ba ba su da wani da zai kare su daga wannan mani'a wanda zai hana su yin azabi daga azaba malamai suka ce munafikan da ake nufi a nan munafikai na aƙida ba munafikai na aiki ba domin a baya an faɗa cewa munafikai iri uku ne yawa akwai munafikai iri uku ne akwai munafikai na aiki su ne wanda suke aiki irin aikin munafikai wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa alamatul munafiki salasu alaman munafiki uku ne idza haddasa kazzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumina hana to wannan ba su ake nufi za a kai su wannan wutar ba a'a munafikai na aiki munafikai na kudure munafikai na kudure su ne wanda suke bayyana musulunci alhali suna ɓoye kafirci to su ne za su ga da wannan za su gamu da wannan wuta amma shi munafiki na aiki to shi wannan kamar sauran masu saban Allah ne a cikin mummune ta yiwu ya gamu da gafarar Allah in an yi sa'a ko da bai tuba ba ta yi kuma a yi masa azaba amma dai azaba da za a yi masa ba a wannan bangaren na wuta bane wannan bangaren na wuta na wanda suke munafukai ne na aqida ko kuma wanda shi yake ganin yi hakan wancan munafikacin na aikin ai daidai ne yake ganin kamar haka halal ne to shine shi ma zai ga wannan dan ko ya haramta abin da Allah ya haramta wanda dai ya haramta abin da Allah ya haramta yana sana ko za a yi kunci da cewa ai ya kafirta za a yi kunci da kafircinsa to إلا الذين تابوا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين تابوا سيدي وإن ديك سنتوا من النفاق daga munafinci to su kam Allah ba zai rike su ba da abin da suka yi a baya da abin da bawa ya in ya tuba shikenan kula ya bada lazina asaba ram sim la takana tumi rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu in bawa ya tuba shikenan sai a shafe duk abin da ya a baya wanda yake ba daidai ba wa aslahu suka tsaya suka gyara amalahum aikinsu wa tasamu suka amince billahi da Allah wasiqu suka amince billahi da Allah wa ahlasu dinahum suka tsarkake biyayyarsu lillahi ga Allah wannan dina ana ana nufin biyayya suka tsarkake ibadansu da biyayyarsu ga Allah ya zama duk ibada da suke biyayya da suke Allah kada suke duba ba wani abu daban da suke kallon sa minar riya suka tsarkake daga riya faulaika wanda suka sifantu da sofin nan da aka faɗa shine tuba islahi ihtisami ihlasi sufofi guda hudu to wanda duk suka sifantu da su ma'al muminin su kan suna tare da mummunai fi ma yutawnahu a cikin duk abin da za a ba mummunai duk abin da aka ba mummunai to su ma za a ba su wa sawfa yuti Allahu al-mu'minina ajran azima da sannu ko ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baiwa mummunai lada mai girma fil lahirati a lahira huwa aljannatu ladan nan mai girma shine aljanna da ma kuma abin da yake sama da ita shine samun ganin Allah wanda mummuni lokacin da yake zai ga Allah sai manta ma da ni'imar aljanna yarahu almu'minuna bila biduni kaifin wa tafsilin wa rarbin lil misali qayyam sauna an-na'ima idza ra'awhu fa ya husrana ahli al-i'tizali to Allah zai bai wa mummune lada mai girma aljanna zai ba su wa alahira shine aljanna sannan ya ba su ganinsa lillazina hasanul husna wa ziyada sannan kuma a ba su abu na karshe shine yadda yadda ta Allah lakum rirwani fala asadu alaikum ba'dahu abada ko kan kun sami yadda ta har abada ba zan sake fishi da ku ba ba zan sake fishi da ku ba to ma yaf'alu Allah ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما to ma yaf'alu Allah bi'azabikum me zai sa Allah yi muku azaba me Allah da zai zai yi da yi muku azaba ai la yaf'alu bi azabikum shay'an Allah ba zai aikata wani abu da yi muku azaba har su su na toba ku matakar dai kuka tuba ya zama tuban naku ta yi kyau ba abinda Allah zai da yi muku azaba ma'ana Allah baya bukatar yi muku azaba in shakartum matakar dai kun gode wa ni'amahu ni'imominsa wa amantum kuma kun yi imani da shi kun gode wa ni'imomin da ya muku ya sanar da ku ya halicce ku ya muku me ya muku me duk abin da kuka gani tare da ku na Allah ne wa in ta'udu ni'matan la ilaha tusuwa to idan kuka gode wannan ni'imomin nasa ya zama ba ba ku sarrafa wata cikin ni'imominsa ba a cikin abin da yake saba masa tunda wannan shine hakikatu shukur hakikar godiya wata ran aka ce annabi dawud ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam ya yi tambaya ya ubangiji ni ko ya za a gode ma hakikanin gode ma sai allah ya ce da shi ai sai ka duba ka ga gaba daya ba wanda ne wa ni'ima in ba kai ba ko kuma wato abul hasan shazali shine a sashen tajalloli yake tambayar ubangiji da wakacin da Allah ya tajalli gare shi cewa ya ubangiji yaushe ne zan gode ma hakikanin godiya sai Allah ya ce da shi ai sai ka duba ka ga ba wanda ne wani ima sai kai sai da abla sai shazal ya ce ya ubangiji ya za a ce ba wanda kai wani ima sai ni ga manzanninka ga manyan manzannin ma'ulul azumi ga annabawanka ga masu mulki ga masu kuɗi ga masu kaza ga malamai ga kaza ga kaza duk wannan ba kai musu nima ba a ce ni kada ya kai wa nima sai ubangiji ya ce da shi to ai duk wa'annan saboda kai ne su duk wa'annan saboda kai ne su su annabawan mala'in manzannin manyan manzannin wa suka isa wa da aiki ba kai ba shi yasa ashe yin su da aiko su da aka yi duk domin ka aka yi malaman dan wa aka sanar da su dan kai ka tambaye su su faɗa ma ya za ka a addinin ka shi yasa ashe domin ka aka yi masu kuɗin dan wa aka yi ai dan ka aka yi kana kwanci a gida kana bacci mai kuɗi sai kwana bai bacci ba yana tunanin bara ya kawo kaya ko ga kayansa can sun zo a iyafa bara ya maza ya je ya karbo a ƙarshen ta in ya kawo waye zai siya ya amfani ba kai bane dai kai ne dai mai mulkin dan wa aka yi shi domin ka ne eh sai wayi gari sai kwana ya wayi gari bai bacci ba amma saboda ya tsare ka saboda ya tsare ka ashe kenan duk wani wanda aka yi wa ni'ima bawa ya duba ya ga kamar makoman ni'iman nan dai duk gare shi ne sai ya sa ya tsaya ya gode wa Allah kai ya ringa ganin cewa to ai ga wancan can ma shi an masa ni'ima fiye da tasa shi dan bai godiya ba ma ba ga wancan ba ya samu ni'ima a'a in bawa yana haka da ba zai iya tsayawa ya gode wa Allah ba amma lokacin da ya dubo cewa ai kamar ba wanda aka yi ni'ima in ba shi ba to sannan ne zai tabbatar da wajibcin tsayawarsa ya gode wa Allah wajabcin tsayawarsa ya gode wa Allah hakikanin godiya wanda kuma malamai suke faɗa a shukuru الشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من أقل وغيره إلى ما خلق لأجله شكر أوجم معلمين أصلاح بألوغا با شيني أتباوا يصرف أبن الله يمسى نئمة دشي كومينيني hankali ne ko waninsa ya sarrafa shi zuwa abin da aka halicce shi saboda shi to sannan ne in yi haka za a ce ya yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai zara ya gurga buɗe baki yana mun goda Allah ba amma yana yin abin da bai dace ba a cikin mulkin Allah ina bai gode Allah ba matukar haka yake yi sai buɗe mun gode Allah Allah mun gode ma Allah mun gode ma ka sarrafa abin da duk Allah ya baka inda Allah ya ce ka sarrafa to shine ka gode wa Allah hakikanin godiya ka gode wa Allah kenan hakikanin godiya wanda kuma kenan ka bude wa kanka kofar daɗe ta ko'ina la in shakartum la azidannakum la in shakartum la azidannakum maqalatan lahi allati qalaha fashkuru lin fal kufru bin ni'mati yad'u ila zawaliha wa shukru abqalaha la in shakartum la azidannakum maqalatan lahi allati qalaha فالكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها والشكر أبقالها ما وعدين يتي زي بتر تيوى نعمة الله توبا أبن ديكي قيتا يكي تيوى أزوى أدوكي نعمنا أما إذا يزا أقول وألا معنى أصرف نعمنا أنت الله عند الله يتي أصرفها تشيكنا ya rike ni'imar nan kenan sai dai a yi masa ƙari wannan kam ya rike ta sai dai ƙari ma da za a yi masa to wa kana Allah wa amantu matuƙa kuka tsaya kuka imani arfu hasin ala amin an adabta amin hasi ne bisa amin aw musabbabun aw musabbabin ala sababi ko ko musabbabi bisa sababi gode wa Allah shi ke sa imani da Allah li'anna shukura domin shi gode wa Allah sababin shi imani shi ke jawo ai imani ga Allah fa innal insana domin shi mutum idza tazakara ni'amal Allah idan ya tuna irin ni'imomin da Allah yake masa hamalatu ala al-imani to ni'imomin nan za su dora shi bisa cewa lalle imani da Allah za su ɗora shi bisa ya imani da Allah wal istifhamu istifhamin da aka ce ma bisa cewa ita ma din nan ta istifhami ce bi ma'anan nafi ma'anarsa nafayi ai la yu'azzibukum ai Allah ba zai muku azaba ba wato bayan da za Allah ya muku azaba matukar an samu godiya daga gare ku an samu imani ta yi kuma ya zamo ma din ma nafiya ce ya zamo bar za'ida ce ma fa'alullahu azabakum Allah ba zai muku azaba ba in shakartum idan dai kun gode masa wa amanta kun yi imani wa kana Allah shakiran alima ubangiji bai gushe ba mai godiya ne ga ayyukan da bayansa mummune suke li amalil mu'minina yana gode wa ayyukan mummune bil isabati ta fuskar cewa yana ba su lada akai zai ba su lada akai zai karba abu dan kaɗan za ka yi a janibin Allah amma Allah ya girmama shi ya karɓe shi da girmamawa alima masani bi halqihi ya san abin da duk halitta suke ciki ya san mai gode masa daga wanda baya gode masa la yuhibbullahu al-jahara لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميع وكان الله سميعا عليما la yuhibbullahu al-jahara ubangiji bai san bayyanawa bisu'i da mummunan mummuna min alƙawli daga magana min ahadin daga ɗaya ba a san kowa ya ce zai faɗi magana wadda ba take mummuna ayu aqibuhu alai ai ne masa azaba akan sa haza murattabu wannan magana ce da aka dora alama ta kaddama bisa abin da ya gabata a baya daga ambatan halayen munafikai fala ta tawaham ai kada ka taba zato kai mai hankali ladin nahiya ce min takabihi lahi li ba'di abidihi dan cewa Allah ya santa wasu a cikin bayansa da cewa su munana ne masu munin aiki masu munin mummunan magana kada ka ɗauka cewa ya halatta ga kowa a takabihu ya munana alima min husu daga duk wanda ya san wani abu mummuna daga gare shi dan ka san mutum yana aiki mummuna kan wannan ya zamo an baka ba haka abin yake ba dan mutum ya yi aiki mummuna ba dama ba ce gare ka ta cewa ka ambace shi da mummunan magana a ko kaɗan ka dubi wa ya munanawa in ya yi munanawa ne a janibin Allah to tayo Allah ya gafarta masa me na ka da tsaya zagin wanda Allah ya gafarta wa in ya yi a janibin wani mahaluki ne to tayo shi wancan mahalukin ya ce ya yafe masa in ya ce ya yafe masa sai kaka sai kaka irin abin da su da yanzu yake afkuwa akan samu a cikin haduwa ta jama'a a samu su masu kura ido kura idan da yawa har abin da ke tsakanin mutan gida ko mutum da iyalinsa a ringa sani kuma a ta zagi ko a ringa zagin matar ko a ringa zagin mijin ba a san tsakanin su ba hakika ta yi duk abin da ya mata ba daidai bane amma ta yafe masa to ina ruwanka ba haƙƙinka bane haƙƙinta ne ta ce ta yafe shi kenan ko kuma shi duk abin da ta yi masa ba daidai ba amma ya ce ya yafe mata to sai kaka kuma ai ba haƙƙinka bane haƙƙinsa ne ya ce ya yafe sai kaka menene na tsayawa tsorawa da mai da abin cewa an samu wani jari na a ringa faɗa kaga wannan duk ba daidai bane ba daidai bane to ko ya zata auzan na fihi ko wanda yake ya zaci wani aiki mummuna daga a cikinsa sababin saukar wannan ayar cewa wani mutum ya je ya sauka wajen wasu mutane amma ba su kyautata karɓar bakuncinsa ba irin abin da aka ce aiwa bako su ba su yi masa ba yayin da ya fito sai ringa magana game da su a fili bisu'in da mummunan magana cewa mutanen banza ne ba san soki bako ba kaza da kaza to shine aka saukar da wannan cewa yau dan kaje wajen su Allah ya faɗa a sauki bako a kullar da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim raifahu wanda da yake imani da Allah da ranar lahira to girma bakonsa amma dan ba su girmama ka ba me ya rage ba sai ka matsa ba ka ba musu gidansu amma ba ka tsaya kana ta zagin su ba ko ka matsa din ka dawo kana zagin su sun yi mummuna kai ma kai mummuna da me ka ji su kenan ai abin da ake bukata daga mutum koyaushe ya fi wani shi yasa an su sun yi mummuna kai kai kyakkyawa sun ma mummuna amma kai shiru da bakin ka ba ka tsaya dorar da me suka yi ba ka kai kai kyakkyawa shikenan ka fi su kafi su kenan a sannan amma sun yi mummuna kai kayi mummuna to da me kuma aka da me kafi su ya zama da kai da su duk kun zama daya to wasu suka ce sababin saukar wannan ayar wani mutum ya taɓa sayyidina abubakar alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan sayyidina abubakar ya shiru bai amsa masa ba miraran a maimaice sannan daga baya masa raddi makaman nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da yana zaune da Abubakar ya amsa masa sai ya tashi sayyidina Abubakar yace ya rasulullahi da yana ta faɗa min bakar magana baka ce komai ba amma baka ce komai ba hayya inda ne masa raddi sai ka tashi daga wajen sai manzan Allah ya ce da saidina abubakar ai da can akwai wani mala'ika da yake ba da amsa a maimakon ka duk abin da ya faɗa ma sai ya ba shi amsa amma da kake kai da kanka ne zaka ba shi amsa wannan mala'ikan sai ya kama gabansa ya tafiyarsa sai shaidan ya zo kuma zai ƙara zai zuga ka in ya ce ka zo kai mace ne ka zo ai ba baki ya fi ka ba ba baki ya fi ka ba to da fakumtu shi yasa sai na tashi tunda shaidan ya zo wajen sai na bar wajen shine wannan ayat ta sauka la yuhibbullahu al-jahra ubangiji baya son a bayyana bisu'i da abin da yake bai dace ba wasmun jami'u wannan suna ne wanda yake ya tara li kulli fishi ga dukkan mummunan magana kalbirri kamar kalmar birru fa inna husmun jami'u li kulli khairi suna ne da yake ya tara duk wani aiki na alheri su'u suna ne wanda yake ya tara duk wani aiki mummuna birru kuma suna ne wanda yake ya tara duk wani aiki na alheri min ahadi ubangiji baya son a bayyana mummuna min alƙawli na daga magana daga wani ayu aqibuhu alai yana yin azaba akan haka wato shi wannan min ahadin din shine fa'il shine mufassir ya kaddara shi a matsayin fa'ilin jahara din jahara masdari ne wanda yake anan an sa masa al shi masdari akan sa masa al akan zo kuma an rafa shi a rafa din shi yafi yakan zo kuma da tanwini ko shi yasa tsarin zuwansa iri uku ne yakan zo wato da al kamar na ra'ifun nikayati a ada'ahu yakan zo kuma da tanwini kamar awid amun fi yawmin zi masgaratin yatima yakan zo kuma an rafa kamar walau la difa'ullahi nasa shine yanda mai doratul yatima yake faɗa murafa naumun wannan au ma'a al na haɗato wato murafa na wannan au ma'a'al to yana aiki ko murafi ko mutatanwiri ko da alto a nan an sa masa aldin ne shi ya sa wato fiso din shi ne ma'amulin nasa su min alƙawli ko shi hali ne daga su idan to shi ko min ahadi na mafasul ya kawo shi ne fa'ila wa huwa min al-mawali allati yanqasu fiha hasful fa'il wannan yana cikin wuraren da yake ake shafe fa'ili ta fuskar kiyasi a ciki wa gajama ha ba ruhu sashen malamai ya tara bi kaulihi inda yace inda niyabati masdarun wa ta'ajjubu wa mufarragun yanqasu hasful fa'ili yanqasu hasful fa'ili shafe fa'ili yakan zama kiyasi inda niyabati inda yake an tsaye da maf'ulinsa a matsayinsa kamar kulikal insanu min ajal to ana an shafe fa'ilin kiyasi ne shafe fa'ilin a irin nan masdarin ko a masdari kama a nan ko kuma awid amun fi yawmin ana nufin awid amuhu shine yanda mai tofa dan wanda yake faɗa wa hasu fa'ilin huna la yamtani wa in yuraf ya kamul walau bi murtafi wa hasu fa'ilin huna la yamtani wa ta'ajjubin sai kuma a ta'ajjubi kamar ma a hasana zaidan to a sanadin fa'ilinsa an shafe shi kiyasi ne shafe fa'ilin a nan bari ma wajibi ne wa mufarrage ko kuma a tafrege a tafrege to kama wa in adu min al-mushriki nastajaraka to ayu akibu alaihi zai masa azaba akan haka illa man zulim wato sai ko wanda yake aka zalunce shi wanda zaluntarsa aka yi to dan ya bude baki ya ce an zalunce shi wannan ba za a ce ya yi laifi ba ba za a ce ya yi laifi ba fala yu'ahizuhu Allah ba zai rike shi ba bil jahari bihi dan ya bayyana da cewa an zalunce shi bi an yuhbira an zulmi zalimihi shine ba da labari daga zaluncin wanda ya zalunce shi waya da uwa alaihi ko ya masa addu'a ya masa addu'a mummuna to wannan ba laifi bane bi du'a in ja'iz da addu'a wadda take ta halatta misali kamar ya ce ya ubangiji ka kubutar da haƙina daga gare shi ko Allah kai masa sa kai kan irin abin nan da yake min ko ubangiji kai riko da azaba ga duk wanda ya zalunce ni bisari mini ko ka rika min fansata daga gare shi ba daidai ba ne wanda aka zalunta ya ce zai addu'a akan wanda ya zalunce shi da cewa Allah ya bashi mummunan ƙarshe bisa zancen da yake shi ne abin dogara da shi a nan akwai saɓanin malamin akwai wanda suka ce a ba laifi don kai masa an masa addu'ar haka cewa wani da ya zalunce ni Allah ka sanya ƙarshen ta zamo mummuna to wasu ce haka ya halatta amma zancen da yake abin dogara da shi shine cewa haka din bai halatta ba mahama balaga ko da ya kai inda ya kai a zalunci bi harabi diyari ba daidai bane a masa addu'a da cewa Allah ya rusa gidaddajinsa ko Allah ya halakar da shi ga misali ai haƙuri ala kulli halin a barin addu'ar ma ya fi kyau shi ne matsayi mai girma matsayi mai shi haka din matsayi ne mai girma a ce mutum an taba shi amma duk taba wanda aka yi masa ya haƙuri wanda wannan sai masu dubo cewa komai gaba ɗaya daga Allah ne shine yanda wani masana Allah yake faɗa cewa to ni dan wani bawa ya taɓa ni me zai sa in damu ai abin da zan damu da shi shine matsayina wajen Allah in na dubi matsayina wajen Allah in yayi kyau to shine babban abin da yake gabana amma ba cewa wani ya taɓa ni ba dan a hakika shi dinnan ba shi da wani tasarrufi nasa sai abin da aka yi da shi shi yasa koyaushe ina dubo Allah tabaraka wa ta'ala a komi in bawa ya zama wato Allah yake dubowa ya yadda cewa wato komi a cikin halitta ba abin da yake afkuwa sai da yin Allah to ai duk abin da ya same shi ba zai damu wani ba ba zai koma kan wani ba ya zai gane cewa halitta gaba ɗaya kamar ala ce kamar ala ce da suke hannun mai sarrafawa Allah tabaraka ta'ala to shi yasa aka faɗa wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umuri wannan ne yasa aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi dan fadin ubangiji tasfai sabahal jamil ya rasulullah ka hakuri hakuri kyakkyawa wa qawluhu da yace illa man zulma sai ko wanda aka zalunta musallan ga misali to wannan nan ya bayyana ba laifi wa misluhu almustafti misalin sa wanda yake tambaya wanda yayi kaza wanda yayi wani kaza me yayi hukuncin sa to wannan ba a ce ya bayyana da mummuna ba wal mustajisu ko me neman a taimaka masa wal muhazziru ko me tsawatarwa wani na ga kana zai kana hakewa ne to ka kiyaye shi kaji irin halinsa ya zama an faɗa ne da niyyar nasiha ta musulunci wanda an faɗa dama a nasiha a addinu an nasihatu lillahi wa lirasulihi wa likitabihi wa li aimatil muslimina wa ammatihim to ko wal mutajahir ko wal mu'arrifi ko wanda yake son ya sanar an tambaye ka wane yake ka san yanda yake to dan ka faɗa wannan dai shi kake tambaya ai kullum sai da kaza yake zawowa gida ko da sufa kaza yake zuwa gida ko kuma a haƙƙin wanda yake bayyanawa da aikin saban wanda baya shayin kowa a gaban kowa zai to wannan dan an faɗa cewa ai ga abin da wane yake wannan ba a ce an yi mummunan magana ba hakika sashen malamai ya tara wayannan guraren inda yace tazallam wastajis wastafti hazir wa'arrif bid'atan fiskal mujahir tazallam ya halatta ka faɗa abin da aka yi ma in kana so ka bayanin cewa an zalunce ka inda yake an zalunce ka ne ko kuma wajen neman taimako ya ɗaukan ma kaya don ka ce ya ɗaukan min kaya na abi a kamo mun wannan ba laifi ba ne wasafti sai kuma wajen fatuwa wajen tambaya sai kuma wajen ba da tsoro ga wani bid'atan sai wajen sanarwa ga wanda yake aikin bid'a a sanar da cewa ai wani ma'abucin bid'a ne sai kuma fasikancin wanda yake bayyanawa wanda baya shayin kowa wa jumi'at ayran an tara wayannan wuraren ma kuma a faɗin sashen su laqabun wa mustaftin wa fiskun zahirun mutazallimun wa mu'arrifun wa muhazziru laqabun sai wanda yake lakabinsa ne haka kamar misali aka ce arimu a cikin manyan malamai na hadisi akwai arimu malamin buhari ne asalin arimu mai take nufi mai banna amma ba mai banna ba ne akwai rallu malamin hadisi ne babba rallu lakabinsa mai ma'anar rallu batacce wanda ya bace shi ba wai ya bace ba ne daga tafarkin shirya a hanyar maka ne ya bata aka gano shi da kyar tun daga sannan ake masa lakabi da ya bata ya bata sai abin ya bi shi kuma kowa ana kiransa rallo akwai wanda kuma ake kira ra'ifu malami ne babba na hadisi amintacce ne kuma amma lakabinsa ra'ifu rarrauna rarrauna amma ba a hadisi ne yake da raunin ba ko a addini jikinsa ne ba shi da ƙarfi eh jikinsa ne ba ƙarfi shine ake masa lakabi da ra'ifu shine suyudi yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi warralu warra'ifu sayyidani wa yusuful qawiy zuliyani a wanda ake kiransa yusufu kuma sunansa yusufu ake kiransa lakawi mai ƙarfi to amma zulayani in ne ta bangaren hadisi ne yana da rauni yadda yake an masa lakabi da mai karfin karfin a jiki ne amma ba wajen ruwaito hadisi ba wajen ruwaito hadisi ne ba shi da ba shi da karfin to shi ne lakabun kenan wa mustaftin sai mai tambaya wa fiskul zahiru sai fasikanci wanda aka yi aka yi a fili ba a shayin kowa mutazallimin ko kuma wanda yake so ya nuna an zalunce shi wa mu'arrifin ko mai sanarwa wa muhazziru ko mai tsawatarwa wato ubangiji baya son haka wa kana lahu ubangiji bai gushe ba sami a meji ne lima yuqalu ga duk abin da aka faɗa ai min zalimi wal mazlumi ko magana da shi azalimin ya faɗa ko magana da shi wanda aka zalunta ya faɗa to duk Allah yana sane da ita alima masani ne bima yaf'alu da duk abin da aka aikata min zalimi wal mazlumi ko shi azalimin ko wanda aka zalunta ko wanne a cikin sa abin da ya aikata dai Allah yana sane da shi in tubdu إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا in tu- in tubdu haira in kuka bayyana alheri tuziru kuka bayyana alheri min amali biyar daga ayyuka nagari ayyukan da suke na nagarta kas salati kamar sallah nan kun yi sallah a gaban jama'a ko da nafila ce wa sadaka ko sadaka kun yi a gaban jama'a filin ma'arufi ko kuma aikata alheri wa wasu da zanne ko ba- bayyana kyakkyawan zato ga bayin Allah aw tufuhu ko kuka boye shi to me tamalu sirran ku yi shi a boye to fa inna Allah kana afuwa ubangiji mai yawan yafewa ne ga dare mai iko shi yasa ko da kun bayyana in dai dan Allah ne kuka yi to Allah zai karba Ah, cewa kun bayyana ba zai zamo laifi da zai zamo zai sa Allah ya ji karban wannan ba a Allah zai karba matakar dai dan shi kuka yi so da yawa akwai inda bayyana ma take da kyau saboda wani sai ya ga an bayyana abin sannan shi ma zai yasa aka ce masalan wajen ba da zakka ma ai abin da ake so a yi ta a bayyane a bayyana yahin saboda wanda baya yi in ya ga wani ya fitar to sai zama kamar shi an masa kaimi to shi ma dai yayi wato ya tsaya yayi tunda gawa ne ya fitar gawa ne ya fitar gawa ne ya fitar sai kai kaɗai ne za a ce kai baka fitar ba amma ya zama kowa a ɓoye yake wanda ma mun baya yi ya huta ai da mun ba sa yi eh ai da mun ba sa yi me me yasa ni zan ɗauka in yi ni kaɗai eh shi yasa akwai inda bayyanawa ma take tafi amma kamar sadaka ta nafila wannan aka faɗa cewa a ɓoye ta yafi in ta in tubdu sadaqa in tabdu sadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم ɓoye ta ita ya fi ya ninkin ninki ne fiye da bayyanawa amma ko ita din ma akwai sanda bayyanawar yake da kyau idan ya zama akwai wasu wanda ya kamata a ce suna yi to amma gani suke yo ko dabara ake musu ne su ake sawa a gaba a ce su in ya zama to kowa ɓoyewa ake sai su ɗauka ai ba me yasa koyaushe aka ce su yi ɗauka za su yi su kawai ake so a raba da abinsu amma an sun ga wannan ya fitar wannan ya fitar yayi wannan ya fitar yayi sai a zama a sannan kamar an ɗora su ne akan tsarin su ma ina su ma su yi to ko kuma kuka yafe an so daga mummuna da aka yi muku an zalunce ku amma kuka ce kun yafe Eh, wato wanda yana cikin makarimul ahlaki guda uku da aka ambata huzul afwa wa amur bil urfi wa rir anil jahili Eh, da ayar nan ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye malaika jibrilu me ake nufi da ayar nan malaika jibrilu ya ce ai sai na tambaya sai je ya tambaya aka ce ka koma ka faɗa masa cewa inna Allah ya muruka an tasila man qada aka wata afuwa amman zalamaka wa tudiya man haramaka Allah yana umarta ka kasa da wanda ya yanke ma wanda yace shi ba ruwansa da kai to kai kace da ruwanka da shi wanda yake ya zalunce ka to kai ka yafe masa wanda kuma ya hana ka to kai ka bashi wanda wa'annan su ake kira makarimul ahlaki eh, makarimul ahlaki fi salasatin man kamu man kamula fihi fa zalikal fata ida'u man yamna'uhu wa waslu man yaqda'uhu wal afu amma ni itada don kuka yafe daga wanda ya zalunce ku fa inna Allah hakika ubangiji kana afuwan ya kasance mai yawan yafewa kadira mai iko wa hadha wannan bayanu bayani ne lil khuluqil kamili ga dabi'a cikakkiya fal afu a yafe wal musamata a rangwame ajallu ya fi girma wa ala ya fi ɗaukaka min al intisari daga mutum ya ce shi sai ya rike haƙƙinsa tunda an taɓa shi to shi bai sanya ya ce ba to ya halatta mutum an taɓa shi ya ce zai rama amma dai abin da ya fiye ya fi shi yasa wallazi ne za saba humul bagayo hum yantasiruna waje za sayyi'atin sayyi'atun misluha amma menene a gaban faman afawa aslaha hajruhu ala Allah inna la yuhibbu zalimin amma aka sake dai dawowa cewa to dan dai an taba ka taba ba ne bi wala madin tasarin ba da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil inna masabilu ala allazina yuzlimuna an-nasa yuquna fil ardi bighayri al-haqqi to innal ladzina إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Mm, Ula'ika أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا hakika wa'annan da ba abin da suka sa a gaba sai kafircewa da Allah wato nan da aka kawo musnadu ilaihi mausuli dan a nuna cewa hukuncin da za a dora a kai ya biyo ne saboda sifantuwar mausulin nan da silarsa shine su anan allazina dinnan da suka sifantu da wannan silar يأمرون بالله ورسله يقول يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله لا يقولون يؤمن ببعض ونكفر ببعض يقول يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا sifantuwar su da wannan sufofin guda hudu shi ya jawo suka gamu da makomar da aka faɗa ta su shine ula'ika humul kafiruna haka hakika wa'annan da suke kafircewa da Allah suke kin imani da Allah ba sa duban Ubangiji a matsayin Ubangiji ba sa santa Allah da duk abin da ya wajaba gare shi ba sa korewa daga Ubangiji duk abin da yake ya kori daga gare shi hakanan suke kafircewa da manzannin Allah ba sa girmama su yanda aka ce a girmama su ba sa duban cewa a dole ne akan duk wanda ya yarda da Allah ya girmama su domin ko su manzanni ne nasa ba su da manufa sai ko su raba tsakanin Allah da manzanninsa bi an yominu bihi su ce sun yi imani da Allah donahu amma su ce su ba za su yi imani da manzanni ba wanda ko dole imaninka da Allah ba zai amfane ka ba sai ka yi imani da manzanni musamman wanda yake cikamakinsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda daman duk wanda yace zai je wajen Allah ba bai bi ta kansa ba to ya tabbata ba za a karbe shi ba wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min gairi la yadkhulu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ne kofa ta Allah duk wanda yace shi yana da wata hanya daban da zai je ga Allah ba ta kanka ba to ba ya tabbata ba inda zai je ba inda zai shiga shi yasa a da girman manzo da haka ne imanin bawa zai ƙara zai ƙara zurfi a zuciyarsa zai ƙara shiga zuciyarsa a girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a so manzo sallallahu alaihi wasallam a hakikanin so da haka ne imani zai ƙara tabbata da haka ne bawa zai tabbatar da cewa shi mummuni ne la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina bi an yuminu bihi duna wa yaquluna suna cewa numinu bi barin su sun yi imani da wasu a cikin manzannin min rusuli daga cikin manzannin wa nakfuru bi barin amma sun kafirce da wasu minhum daga cikin su kamar yahudu da suka ce sun yarda da annabi Musa azara su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi mu ba sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama wa yuriduna suna da nufin an yatta zo bai na zalika sabila su mai da wannan abu da suke kai ya zama wai shine tsari da za a tafi a kai suna nufin su riki tafarki tsakanin kafirci da imani a ɗariƙa su mai da wannan tafarki ya zabo na ilaihi da za su ringa tafiya zuwa gare shi ula'ika a ta nuna mutane cewa aika yadda da Allah kawai ba sai ka yi ta manzo ba sallallahu alaihi wasallam inna ayin ba za ka yadda da Allah ba sai ka yi ta manzon sai ka bi manzon sallallahu alaihi wasallam sai an bi manzon ne yake an bi Allah man yuti rasula faqad da Allah ula'ika masu wannan sifa humul kafiruna haka sune kafirai a haƙiƙa sune kafirai na haƙiƙa masdarun mu'akkidun limarmunil jumlati qablahu wannan masdari ne wanda yake ya karfafa abinda jumlar da ta gabata ta kunsa shi yasa yana cikin gurin da yake amilin mafuli mutlaki yake wajibul hasfi irin nan wajibi ne wato a shafe amilin wato nahu alayya lahu alayya alfun urfa wasani kabani anta haqqan sirfa to wannan wasani kabani anta haqqan sirfa shine misalin na wannan aya ulaika humul kafirun haqqa wa atadna lil kafirina azaban muhina ubangiji yace hakika ko mun tanadi azaba ta wulakanci ga kafirai duk kafiri ya je ta kafircin akwai azaba ta wulakanci Allah ya tanada gare shi zo ya hanatin huwa azabin nari shine azabar wuta والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا wa'annan wato a ka'ida ta ubangiji subhanahu wata'ala in ya ambaci kafirai a qur'ani to sai kan biyar da ambatan mummune na a nuna cewa ga fa aikin na kowa ga kuma makoma kowa ya rage mutum wanda ya je ya ɗauki wanne zai ɗauka a ciki in kaga za ka ɗauki aikin kafiran shikenan gaba komar da take jiran su ita take jiran ka in kuma za ka ɗauka aikin mummunan to shikenan gaba komar da take jiran mummunan ita ce take jiran ka ya rage ga mutum ya zaɓo wa kansa bal linsanu ala nafsihi basira wallazina amanu haƙiƙa wannan da yake sun imani billahi sun ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala sun sifanta shi da dukkan abin da yake wajibi a sifanta shi da shi shine a ce ya sifantu da dukkan cika ya nisanta kuma daga dukkan tawaya wa rusulihi sun yi imani da manzanni kullihim gaba ɗayansu ba su ware wani ba sun ce ai ban da wani shi yasa malaman tauhidi suke faɗa ko malaman tafsiri suke faɗa idan yahudu ko nasara suka kawo mana sunan wani suka ce ai wani annabi ne amma mu ba mu ga a ƙur'ani an faɗe shi a matsayin annabi ba to kan mu ce za mu yi musun annabtarsa kamar yadda ba ba mu gaskata su ba domin ta yi ba annabin ba ne suka ce annabin ne amma kuma za mu yi musun annabtarsa ba kamar yadda hadisin buhari yake faɗa la tusaddiqu ahlal kitabi ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم abinda za mu yi kawai sai mu ce mu dai duk wani annabi na Allah to mun ba da gaskiya da shi shi yasa nan da kuka faɗa yana cikin annabawan Allah to mun yarda da shi wannan da kuka faɗa kuka ce manzo ne na Allah to yana cikin manzan manzanni na Allah to mun yarda da shi mun ba da gaskiya da shi mu baki ɗaya manzanni mun ba da gaskiya da su shi yasa addinin musulunci addini ne wanda yake ya tarar da komai duk shirya duk wani nau'i na shirya da ya gabata to an hada gaba daya an kunsa a cikin addinin musulunci yasa ulaika allazina hadallahu fa bihudayhum muqtadi aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shirya dukkan annabawa ibni ne ga dukkan musulmi yasa musulmi sun gaje duk wata shirya ta annabawa ko ta al'ummun da suka gabata wala mai farriko ba su rarrabe ba baina ahadin minhum tsakanin wani a cikinsu ba su ce su sun yi imani da wannan ba amma ba su yadda da wannan ba irin yadda yahudu suka yi sun ba da gaskiya da annabi musa amma ba su ba da gaskiya da annabi isa ba ba su ba da gaskiya da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ko irin yadda nasara suka yi sun ba da gaskiya da annabi musa sun ba da gaskiya da annabi isa amma suka ce ba za su ba da gaskiya da annabin ba sallallahu alaihi wasallama to su musulmi ba su irin wannan ba ula'ika masu wannan sifar sofa nutihimu ujuram da sannu ubangiji zai ba su ladan su mu kira mu nutihimu da nuni wata kira ko yutihim da sannu Allah zai ba su ujurahum ladaddakin su sawaba amalin ladan duk wani aiki da suka yi wa kana Allah ubangiji subhanahu wataala bai gushe ba ga furar mai yawan gafara ne li'auliyahi yana gafarta wa masoyansa wanda suka jibinci lamarinsa rahima mai jin kai bi ahli da'ati ga ma'abuta binsa wanda duk ya tsaya bin Allah tabaraka wa ta'ala to zai gamu da rahama ta Allah shi yasa fadawar al'umma ko fadawar mutum a cikin wahala tsaya rashin tsayawar sabin Allah amma ne za a tsaya abu Allah subhanahu wataala to sai a yi ta gamuwa da rahama ta Allah shi yasa koyaushe ya yi Allahu ladifin bi ibadihi Allah mai ladifi ne ga bayansa inda za a koma gare shi amma abin da yake kawowa ake kaduwa da abin da ba a so kasa mai da hankali ga Allah ko zama an san a roƙi Allah amma ba san a biyayya ba gare shi irin yadda muke yi yanzu ana tsayawa tsayin daka a ta roƙon Allah a sauke Qur'ani sauka kaza ai dala'ilu kaza ai menene kaza kan dai Allah ya kaza amma a ɗau ɗaya daga ciki a duba kan cewa meye umarnin Allah a tsaya a bi to wannan sai ringa nema ya gagara sai ringa nema ya gagara to shi yasa kun haka za a tsaya yi to yaushe za a gamu da rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa a dawo a yi biyayya ga Allah sai a gamu da rahama ta Allah Allah ya hore mana yin biyayya gare shi malashin ba ne magana kan cewa ba su ki gurin wani ni'ima da Allah ya yi wani haka ma hasada
ya yi daman wannan gaba ɗaya tsarin su wani tsari ne daban wanda yake ya bar tsarin addini siyasa da take a yanzu kusan tsari ne wanda yake ya bar tsarin addini saboda in kai mayi kake yi to wanda yake ciki kokari kake kaga bayansa ko kirki yake ko ba kirki ba ko me yake ko me yake cewa dai kai dai ka hau kujera ta kowane hali ka hau kujera to addinin musulunci ko ai bai san wannan ba bai san cewa wanda yake daidai ka ce sai ka ture shi ka hau kujerar ba abin da yake akwai wanda yake daidai a ƙara nuna masa daidan ya ci gaba da yi ko abu ne wanda aka kawo mana sabo ba namu ba abu ne wanda aka kawo mana tsari wanda yake ba na addinin musulunci ba to sai suna tsawaitarar a kan kula da cewa da ana da kyan ne har da ana yi mai da shi yaron da ya so suna da lokacin da ke halatta su
ai wannan ba komai a kan tun da yake ba bisa sani ba ne yau akwai wasu malaman da suka ce za a ce su rama azumi za a ce su rama azumin amma wasu ma akwai yan kaɗan daga malamai fi yawa sun ce za a ce su rama azumin iyaka ramuwa kawai amma ba magana ka fara amma akwai wanda ma suka ce ai ko ma ramuwar ba za a ce ba akwai yan kaɗan daga malamai da suka ce ai ko ramuwar ma ba za a ce su ba to wanda ya ce ya baka cire azumi sai kuma gashi an mara fata ya shigo bai ba a ce azumi ba a taba ya idan ya ayyana to ai shikenan in ya huce shikenan amma idan ba ya ayyana ba kamar yace yewa Allah alkawari zai azumin sati daya bai ayyana satin ba to wannan ai ko bayan ramadan ana bukatar sai zo da shi amma cewa yayi ya bakanta ya azumin kwana uku a watan sha'aban dan Allah sha'aban din shekaran nan sai kuma ya zama bai azumin ba a sha'aban din har ramaran ya kama to kuma ai ya huce ya yi laifi amma ya huce ko da yake wasu sun ce duk da haka sai ya rama yanda mai alfiyatul usul ya kawo ko عليهما غراء الصوم إن نظره فلم ينل بالصوم akan akwai zantutuka biyu akan cewa ai duk abin da aka yi umarnin a zo da shi to an yi umarnin a rama ma in ya tsere don an tafi kan wannan to ko da inda yake ma ba kantar da ya mu'ayyana ce amma ta huce dole za a ce sai ya rama kenan amma in an tafi akan cewa a'a sai umarni sabo shi yake nuna a rama to sai a ce wannan ba sai ya rama ba to
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'abuta littafi su ne yahudawa al-yahudu su ne yahudawa suna tambayar ka ai su'ala ta annutin tambaya ta wahalarwa kuwa zu inadi wato zi inadi wanda yake mai taurin kai faliza lam yuballighumullahu muradahum wannan ne yasa Allah bai isar da su ba abin da suke nufi ba samu cimma manufarsu ba walau kana su'aluhum li talabil istirshadi da a ce tambayar da suke yi ta neman shari'a ce suna tambaya ne ta fuskar neman shari'a la ujibu to da an amsa musu da sai a amsa musu amma da tambayar tasu ta zamo ta taurin kai shi yasa ba amsa musu ba suna tambayar ka rasulullah an tunazzala alaihim an tunazzila alaihim kitaba cewa ka saukar da littafi gare su minas sama'i daga sama faƙalu suka ce in kunta nabiyan in dai kai annabi ne fatina bi kitabin ka zo mana da littafi muharrari wanda yake abin rairayowa littafi wanda yake abin rairayowa da rubutu na sama rubutun ko da yake daga sama a cikin alluna unzilatit tauratu irin sifar yadda aka saukar da attaura wato jumlatu na jumlatan ka kawo musu littafin gaba daya a ce an sauka musu da littafin gaba daya kamar an zalla ala musa kamar yadda Allah ya saukar da attaura ga annabi Musa ta'annuta suna yin haka ne ko ba don komai ba don ta'annuti nuna girman kai da tsaurin ido fa in istakabarta zalika ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama in ka ga girman wannan abin da yahudawa suka zo ma da shi fakar sa'alu ai aba'um ai da mun tuntuni iyayensu sun tambayi Musa annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam akbara min zalika abinda yake yafi girma daga wannan a azama min zalika abinda yake yafi girma daga abinda su ne yanzu suka nema faqalu me suka yi sun ce ne arina Allah jaharata wai annabi Musa ya nuna musu Allah kurukuru su ga Allah iyana a fili fa zatu musaiqatu shikenan sai tsawa ta rike su almautu mutuwa iqaban lahu azaba gare su yadda can aka faɗa a suratul baqara wai qultum ya musa lan numina laka hatta nara Allah jaharatan fa azarkum as-sa'iqatu antum tanzuruna bi zulmihim me ya kawo tsawon nan ta rike su dan zaluncin su ta su ta'annatu inda suka yi tsauri fil su'ali a wajen tambaya summa uhiyo sai kuma daga baya aka raya su ba da zalika bayan wannan hina kala Musa yana nan Musa ya ce laushe da alakar min kaula iya sun mata hazul ijila sannan kuma ga riƙon ɗan maraƙi da suka yi ilahin a matsayin ubangiji ba wai bayan tambaya ta su ne cewa su ga Allah kuru-kuru ne suka riƙi ɗan maraƙin ba a rukon su ɗan maraƙin ya riga wannan tambayar tasu ya riga tambayar tasu da farko ne suka fara rukon ɗan maraƙi bayan da aka tserar da su daga fir'auna bayan Allah ya tserar da su daga fir'auna shine wani ba yahudi ya ce da sayyidina ali ina mamakin ku ku da wafatin annabin ku ko binne shi ba ku yi ba amma kuka fara jayayya waye zai hilafa ina mamakin ku sai ce to ai abin bai fi mamaki fiye da naku ba domin ku Allah ya tsirar da ku shi kadai ya tsirar da ku daga kogi daga fir'auna ya tsirar da ku daga kogi aka keta kogi gare ku amma da fitowar ku ko kafafunku ba su bushe ba sai kuka ce Allah annabi Musa ya sanya dan maraƙi ya zamo abun bauta gare ku ba Allah ba ai wannan naku har ya fi namu mamaki dan mu ya fi sabanin mu da aka samu tsakanin mu sannan suka riki dan maraƙi ilahan a matsayin abun bauta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu bayan hujjoji sun zo musu wato yadda aka shi can aka rike suka ce a nuna musu Allah ido a kurukuru wa zalika wannan ko annabi Musa cewa annabi Musa ala nabina wa alayhi salatu wassalam itarin qawmi sab'ina ya zaɓi mutum sab'in daga cikin mutanensa min bani Isra'ila daga bani Isra'il fa hada jama'a ya fito tare da su ila jabali zuwa dutse li yastaghfiru li qaumin dan su nema mutanen su gafara haisu abadul ijla inda suka bauta wa dan maraki to a nan ne fa da Allah ya zance da su suka je muryar Allah suka je wato zancen Allah sai suka ce su abinda suke so ma su gan shi kuru-kuru abinda suke so su gan shi kuru-kuru bayan hujjoji sun zo musu almu'jizatu mu'jizozi ala wahdaniyatil lahi bisa cewa Allah makadaici ne Allah mashi kadai ne wato mu'jizozin makididdig ya kal asa kamar sanda da aka bayar ga annabi Musa wa ladi ko annabi annabi Musa da take sauyawa albayra'i wanda take sauyawa ta koma mai haske wasini da kuma shekaru fari wa falkil bahari da yadda aka keta kogi da su fa afauna an zalik ubangiji ya ce amma muka yafe su muka yafe musu daga wannan kabil na tauba tau muka karbi tuban su walam na fita asilhu ba mutum bike su ba sai fa tubu an kuma yahudawa na wannan zamanin abinda yake wajibi a kan ku tuba ku koma ga Allah ayran kuma a taya afuwa anku ko Allah ya yafe muku ku tuba zuwa ga Allah ko Allah subhanahu wata'ala ya yafe muku wa atayna Musa sultanan mubina muka baiwa annabi Musa hujja mabayyaniya tasalludan bayyanan zahiran alaihi sallada wadda take a fili a bayyana akan su hai su amarahum bi qatli anfusihim inda ya umarce su da suka shekawunan su tobatan dan tuba fa da uhu suka bi shi ko yanda ya gabata can a suratul baqara wa iz qala musa liqawmi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فكشي كاون الناس فقتل منهم سبعون ألفا kashe mutum dubu saba'in a cikin su fiye min wahidin a rana daya lokacin da aka umarce su da cewa su kashe kawunan nasu sai aka sako duhu gare su ya zama gaba ɗaya inda suke yi duhu kashe kowa ya sare na kusa da shi kenan sai zama kowa sai ya daga ya sare na kusa da shi sai da aka yi wajen sa'a guda ana wannan halin sannan annabi musa ya ta addu'a cewa ya ubangiji wannan ai za a karar da banu isra'ila za a banu isra'ila da ka tserar da su kuma yanzu za ka karar da su to sannan ne allah ya karbi tuban su aka ɗauke wannan duhun daga gare su kowa ya ga kuma wanda yake ya ragu da rai ya ga wa yake kusa da shi wani sai ya ga ya kashe ubansa wani ya ga ya kashe ɗansa wani ya ga ya kashe ɗan uwansa wani kuma da ɗan da uban duk gaba ɗaya sun kashe juna wannan na saran wannan wannan na saran wannan sannan aka karɓi tuban nasu sannan aka ce an karɓi tuban nasu wa rafa'ana fawqahum dura wa rafa'ana fawqahum dura bi mithaqihim وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور ومن يجي مكا دغ دوزي بلبشن سو الجبل دوزي لميثاقهم دان سبب لقن الكوري أكن سو بسبب أهل الميثاق عليهم سبب لقن الكوري أكن سو ليخافوا دان سجزوروا فيقبلوه سكربا آه أي حين جاءهم موسى بالتوراة وقتنا da annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya zo banu Isra'ila da at-taura wa fi al-ahkam ta kunshi hukunce hukunce famtana u min qabulihim min qabuliha suka ce su gaskiya wannan hukunce hukuncen sun musu tsauri ba za su karba ba ba su yadda ba farafa Allah ko kahum dura sai ubangiji ya daga dutsen nan burbushin su fa hafu min qawihi alaihim suka ji tsoron ko dutsen nan zai faɗo ne ya rufe su gaba daya fa kabilu suka karbi hukunce hukuncen wasajadu ala jabinihim wa ayuni suka sujada suka sujada bisa goshin su wa ayunuhum tanzuru lahu alhali idanun na duban dutsen kafa ya taho fa sar zalika fihim ila lana sai zama irin wannan haka sujadar yahudawa take har yau wa qulna lahu muka ce wato wa qulna lahu muka ce da su wa hum zillun alaihim alhali dutsen nan ya rufe su yayi musu inuwa ya rufe su yayi musu inuwa qudhulul baba ku shiga kofar garin nan sujjada alhali kuna masu sujjada sujudan hinaye sujjada ta sunkui da kai sujjada ta sunkui da kai ta nuna kaskanci fahafu sai suka ji tsoro wa dalu ya safuna ala sa'im suka shiga suna jan gindi suka shiga suna jan gindi suka sauya magana ta Allah fa badal lazina zalamu qawlan gara lazi qila lahum wa qulna lahum muka ce da su la ta'adu kar ku ketare iyakan وفي قراءة بفتح العين وتجديد الدال وفي قراءة لا تعدو في السبت وفي قراءة لا تعدو في السبت وفي إدغام التاء في الأصل في الدال wato ai la ta'tadu da asali la ta'tadu ne sai aka riga mantar a cikin dal ya wasalin tar din kuma aka mayar kan ainihin shine ya koma la ta'addu la ta'addu fi sabti kar ku ce za ku ketare iyaka wajen yin sura na asabar duk da hita nufi ta fuska yin sun kifaye a ranar asabar ba daidai bane wa azna minhum misaqan galiza muka rike alkawari mai tsanani a kansu ala zalika bisa cewa lalle su kula da haka fa naqaruhu sai suka warware wal ma'ana abinda ake nufi annahum nuhu an al ittida'i su hana su daga getare iyaka ta sabti a ranar asabar da sai da samai ta suka ce sai sun farauto kifi wata cikin su suka saba suka yi farauta wasu ko suka hannu amma ba su ce za su hana wasu ba wasu kuma suka hannu mani tsada ma'ana hayi mani tsada tare da cewa su tsuntsayen hani ga wanda yace zai farauta shi yasa sun kaskashi uku kenan akwai wanda su duk da hanin da aka yi suka ce su sai sun yi farauta wanda su ne aka mai da su bari falamma atau ammanhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'ina akwai wanda su ba su hani ba ba su farau amma su ba su sun ba shine wa izqala thummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida suke cewa ba da masu hanin wayannan ai ku kyale su ai tarkar azabar Allah suke ku kyale su tunda dai azaba suke jawo kansu su a bari min su game da azaba to wa'ancan masu hannun su ne kashi na uku suka ce ma'azarusun larabiku abin da yasa muke hana su don ya zama muna da hanzari a wajen ubangiji wala allahum ya taƙo ko dai su sa gena sa bari to an ce su ma wannan na biyun dai sun tsira guda ɗayan wadda ta san ita ce wato ta tsira da ita da wadda ta shiru ɗin su ma an ce sun tsira yadda dai nan gaba zai zo za a yi bayani cikakke a kai a suratul arafi mun riƙe alkawari mai tsanani daga gare su akan wannan ai annahum in halafu cewa su idan suka saba azabahumullahu Allah zai musu azaba bi ayyi nau'in min al'azabi aradahu da duk wani irin azaba da ya nufa da irin azaba da ya nufa sauka musu zai sauka musu fa bima na qarihim fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim lambi'a bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا تو آه واتو واتو أمس أذابا أذابا من جرماتا سوكا كنسو bima na ƙarihin da sababin warware wasu maɗin za'ida ce wal ba'u lis sababiyyati bayar ta zo ne dan sababiyya muta'alliqatun bi mahzufin ta rataye da shafaffe ai la'annahu mun la'ance su an sauka musu da azaba bi sababi na barhim da sababin warwarewarsu ita ma in aka kara akan ba ko an ba za ta hana bar ko an din ta aiki ba falfala mai ok an amalin kad ulima inda min maliki ke fada alfiya kamar nan fa bima na karihim ko kuma amma qalilin la yusbihunna nadimi wa kufrihim da kuma kafircewa su bi ayatillahi da ayoyin Allah idan bawa ya warware alkawari da ke tsakaninsa da Allah to ya tabbata ya bijirar da kansa ne ga azaba babba domin wannan ko da yake ana magana akan yahudawa ne amma kuma aya ta jage zata akan duk wani musulmi da yake aka yi alkawari da shi dan Allah ko aka yarjejeniya da shi dan Allah amma a ƙarshe zo ya warware su wannan ga da aka ce yahuda nan ga da aka ce su yi amma kuma a ƙarshe suka ki bayan ko sai da aka karfafa musu cewa lalle lalle fa za su yi dan a nuna musu cewa abu ne fa da ake bukata su yi har dutse aka daga saman su nuna musu gashi nan fa wa izna ta kanar jabala fawqahum ka annahu waqi wa ka annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwatin waskuru ma fihi an faɗa musu haka amma daga ƙarshe duk da wannan sai da suka warware haka ma wanda shi da kansa ya alkawari tsakaninsa da Allah kullun zai kaza na ibada amma haka kawai ya dawo ya warware shi ma ya warware alkawari ne da ke tsakaninsa da Allah shi yasa dan an ce azaba za ta saukan masa ai dama abu ne wanda qur'ani yake yazo ya zo da shi ya zo da cewa lalle a kula da alkawarin da aka yi dan Allah fi bil uqudi wa bil aymani la siyama aqdun wa fa'un bihi min azamil qurabi da sababin kafircewa su kuma da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya da irin yanda suke kashe annabawa bi gairi haƙƙin ba da gaskiya ba kuwa wanda daman wannan hali ne wanda yake hasili daman an san bayan da za a yi a ce annabi ba shi da gaskiya hatta ai hatta fi zamin ha a daukan su ai fahim mukin runa su dinnan sun yadda bi annal qatala cewa kashe wadda suke ga annaba wannan bi gairu wace sun yi ta ne ba don wani dalili ba sai ko don cewa kawai suna umartar su da cewa su bauta wa Allah ba wani dalili da yasa suke kashe annaba wannan sai ko don cewa annabawan suna umartar su da bautar Allah wa qawlihim da kuma faɗin su nabi sallallahu alaihi wasallam da suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a qulubuna gulfun wai zakatan su arfa take la ta yi kalamaka ba ta gane abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba abada abu kami sai da dai da abin sai na ba dan ya yi sai da dai sai na roƙin ba ya azaka sai sai